بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب من نام عن صلاة أو نسيها أليس كذلك؟ babin da ke bayanin man nama an salatin au nasiha mutum ya yi bacci kafin ya tashi lokacin sallah ya wuce ko ya manta kan ya tuna lokacin sallah ya wuce to ya zai da wannan sallah ramuwa zai yi ko ada'i zai yi kaza'i zai yi ko ada'i eh ada'i zai yi to za mu je insha Allah قال أخبرنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منظم الله صلى الله عليه وسلم يأتي من نسي صلاة duk wanda ya manta wata sallah kowace sallah ce salatan auna ma'anha ko yayi bacci mai tsawo kan ya tashi lokacin sallar ya wuce falyusalliha idza zakaraha a lokacin da ka tuna lokacin sallar kenan sai kai a lokacin da ka tashi daga bacci lokacin sallar kenan sai kai inna allaha ta'ala yaqulu wa aqimis salata li dhikri باب في الذي تفوته صلاة العصر babin da ya zo na wanda zai sakaci har sallar la'asar ta wuce shi da gangan ba bacci ko mantuwa ba qala akhbarana muhammad bin yusuf qala haddathana ibn uyayna an az-zuhri an salim an abihi yarfa'uhu qala inna alladhi tafutuhu as-salatu salatu al-'asr fa ka'annama wutira ahlihi wa malahu duk wanda ya yi sakaci a cikin sallar la'azar har ta wuce kamar ya yi hasaran iyalansa ne da dukiyarsa a kasara ce babba ko? قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وولده قال أبو محمد أو ماله فأنا هذا إيالنك دا إيالنك دا دوكيرك باب في الصلاة الوسطى باب دي زونا بيان وتي صلاة صلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين تو وتي صلاة صلاة الوسطى صلاة أصبح كو أزهر ko la'asar ko magaruba ko isha ko ko kowace takan yi ta zama salatul wusta قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام بن حسان عن محمد عن أبيدة أو عن عبيدة أو أبيدة عن عبيدة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ranan da aka yi yakin alkhandak yakin gwalaruki mala Allah kuburahum wa buyutahum naran Allah ya cika kaburukansu da gidajensu da wuta kama haba suna an salatul wusta kaman yadda suka hana mu samu salatul wusta akan lokaci hatta ghabati shamsu har sai da rana ta fadi akan wannan nasin mece wacce ce salatul wusta صلاة العصر باب في تارك الصلاة باب نزول بيان تارك الصلاة متين يبر صلى دغنغن قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول أو قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم ياتي ليس بين العبد وبين الشرك أو بين الكفر إلا ترك, إلا ترك الصلاة tsakanin bawa da kafirci ko shirka shine iya dai iya bar sallan da gangan ya kafirce ko mutum ya bar sallah da gangan ya zama me hukuncinsa ya zama mai kenan eh ya bar sallah da gangan gashi laisa ليس بين العبد وبين الشرك أو بين الكفر ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة tsakanin bawa da kafirci kawai ba abin da ke ya bar sallah yana yana barin sallah ya zama kafiri kenan ya kafirce kenan ko eh akwai magana ya aka shiru eh magana ta yi nauyi yanzu kafirta mutane yanzu yana da nauyi قال أبو محمد العبد إذا ترك من غير عذر وعلة إن يبر سلم باب العذر باب وتإلا لا بد من أن يقال به كفر ولم يصف الكفر به كفر ولم يصف الكفر ma huwar farko yana mutum zai aiki a ce ya yi aikin kafirai ko aikin kafirci amma a zartar da hukunci wane kafiri ne sai alkali sai shari'a ne za ka ce ya yi aikin kafirai ko ya aikin kafirci bihi kufurun amma ka ce fulanun kafirun fulanun mubtada kafirun habarul mubtada mubtada da labari sun haɗu kenan ma'ana alhukuma ai hukunci kenan to wannan sai alkali saboda kana cewa ya kafiri ne to ai ba ba kafiri kaje in kaje kace ma kafiri kafiri kuma ai kai ne kenan tun da kace kafiri ne musulmi ne kenan kace ya kafirce ma'ana yana kafircewa kana zattar da wannan hukunci a kansa matarsa sun rabu ba gado tsakanin su da kaza akwai abubuwa da yawa da kai baka yi la'akari da su ba ka faɗi wannan kalma ne so shi sa sai dai a ce a yayi aiki kafirai ya aiki kaza ya aiki kaza duk da tsanani da zafin su a cikin a cikin kitabut tauhid watul majid ya rasulullah ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwatin qala subhanallah laqad qultum mithla ma qalat banu isra'ila li musa ij'al lana ilahan kama lahum alaha amma bai ce sun kafirce ba laqad qultum mithla ma kanat da kafir cewa suka shi yanzu yastatibuhum yace su sake kalma an fahimta yace laqad qultum mithla ma qalat banu isra'ila li musa ij'al lana zata anwa'in kama lahum zata anwa' to shi sa ana hankali ne ana tafiya ne a hankali ko zantar da hukunci din ba aikin ka bane aikin ka wa'azi ka tunatar da mutane ka yi bayani amma a zantar da hukunci sai alkali kafirci ne saboda za a shiga kitab a wani babi ne babba sunan shi kitabun ridda kitabun ridda ya yi ridda kenan ko ko dai shi ya yi ridda ko dai kai kai masa riddantar da shi babun fi tahwil al-qiblati min bait al-maqdis ila al-ka'ba babin da yazo da da ana sallah ne ana kallon baitul maqdis sai Allah ya ga dama kuma ya canza aka ke aka canza ana kallon Ka'aba. قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بينما الناس في صلاة الفجر في قباء متانين cikin sallar asuba salatul fajr a masallacin Quba iz ja'ahum rajulun faqala sai ga wani mutum in fujaiya sai ga wani mutum ya zo ya faɗa mu ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama unzila alaihi alquran wa umira an yastaqbila alka'aba suna cikin sallar suna kallon baitul maqdis sai wani mutum ɗaya zai ce an tabbas an saukar da manzon Allah alkurani an ce ya canza ya kalli ka'aba fastaqbiluha shi yasa ku juya kuma ku kalli ka'aba wa kana wajhun nasi ila ila sham a lokacin mutane suna kallon bangaren sham ne saboda baitul maqdis fastadaru fa wajjahu ila al-ka'aba yanda suke haka shi suka juyo da liman da masu bi sai aka zo kuma ana kallon ka'aba sallah ta yi ko ba ta yi ba wannan khabarul ahad ne kai mutawatir ne mutum ɗaya ne zai faɗa musu kuma babban al'amari ne saboda lokacin kowa baya shakka kowa kowa gaskiya yake yi ba wasuwasi ba shakka shedan ba shi da ƙarfi sosai an fahimta yana faɗa musu sun san ba zai yi a faɗi wannan ba sai akan gaskiya da suka juya ba su yi waye ba su yi inda inda ba su yi dantantama ba su suka juya قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله تدونا أبين يفارو سأكت يا منزل الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس يا من زو الله إنا لابارن وإن سكا متسنا لوكتين بيت المقدس أكي كلو بس رأي سن كي لوكتين داك تشنزا زو أكابا كعبا با تو يا هكونشن الدين سو يا سلس فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم an an fahimta ko wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum imanan as-salatakum Allah ba zai tuzartar da sallar su ba Allah ne yace yayi hukunci a kalli Baitul Maqdis suka yi suka mutu akai sun yi daidai wa Allah ne kaddara a dawo Ka'aba waɗanda suka rayu suka kai lokacin da aka canza suka canza sun yi daidai na farko sun yi daidai na biyu babun fiftitahi salati babin da ya zo na bude sallah in aka ce Allahu akbar yaya za a yi قال أخبرنا جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا بديل الأقيلي عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين الفاتحة ويختمها بالتسليم منذ الله نابود صلى الله عليه كبر الله أكبر to an fara an buɗe sallah kenan kuma za fara karatu da me yake farawa alhamdulillahi rabbil alamin ba sai an bayyana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ko da yake wajen shafi'iyya su suna bayyanawa sa'an nan kuma yana cika sallah yana rufe sallah da assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah babu raf'il yadaini inda iftitahis salah babin da yazo na daga daga hannaye guda biyu in za a fara sallah sai an daga hannaye guda biyu wannan sun daure ni sun hana a daga a nuna قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لم يكن يقوم إلى الصلاة إلا رفع يديه مدا بايا استيا وصلى سيا دغ hannayensa maddan sam haka babu babu ma yuqalu ba'da iftitahi salah bayan an fara sallah me ake faɗa قال أخبرنا يحيى ابن حسان قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون عن العارج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya fara in zai fara sallah sai Allahu akbar sa'annan sai ya ce wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wama ana min al-mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahyaya ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إيه، دعاء الاستفتاح كنا سنة كلا كلا ظنا أيني أتكنس اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله عليه وسلم سيئي مناجاتي لألا غانا سنة فار فاتحة أكيد دعاء الاستفتاح akwai mai tsawo kamar wannan akwai gajero haka قال أخبرنا زكريا بن عدي وأن الدم كرن تاسوس كم بخاري مسلم ترمذي نسائي أبو داود ابن بهك بن إبا قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فكبر قال من الله يتعيش كندر إذا يصلى ندر يكبر يتي الله أكبر سيتي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أي كنا سمعت دعاء الاستفتاح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ونفخه همزه كو همزه همزه ونفخه ونفخه ثم يستفتح صلاته سألنا يفار صلنسا قال جعفر وفسره مطر همزه الموت ونفخه الشعر ونفخه الكبر تآذن الله من الكبر باب كراهية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم babin da ya zo na an hana ba a son a bayyana bismillahir rahmanir rahim sai dai a karanta sirran ya so a fara da alhamdulillahi rabbil alamin qala akhbarana muslim ibn ibrahim qala haddathana hisham an qatada an anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa aba bakr wa umar wa uthman kanu yaftatihuna al-qira'ata بالحمد لله رب العالمين منظوم الله سيدنا بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سنا بود صلى سنيدا الحمد لله رب العالمين باسا بينا بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو محمد بهذا نقول ولا أرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم akwai bambanci tsakanin bayyana bismillahir rahmanir rahim da yin bismillahir rahmanir rahim aka ce baya bayyana baya nuna cewa baya yana yi sirran باب خفض اليمين على الشمال في الصلاة باب da izo na dora dama akan hagu a cikin sallah kabalu kenan ko قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الجبار ابن وائل عن أبيه قال يتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى قريبا من الرسل naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana dora damansa akan hagu kusa da wuyan hannu wuyan hannu eh haka ko ai haka babu la salata illa bi fatihatil kitabi la salata illa bi fatihatil kitabi la salata wai babu sallah sai da fatiha haka ya kawo shi a bayyane a sake alal umum la salata illa bi fatihatil kitab bai ce in liman yana jahar ko yana bayyana ko yana boyewa ba an fahimta قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له duk wanda bai karanta fatiha ba ba shi da sallah bi ummil kitab fatiha kenan ko nan ya zo da shi ne alal umum bai ce kana bayan liman ko kana yi kai kadai liman na bayyana ko yana yana yana yi asirce ba an fahimta to yace babu sallah sai da fatiha da kitab to sai suka ce ai sai in kai kadai za ka yi sallah in kuma kana bin liman shi in sallah azhar ce ko la'asar ko ko raka'a biyu ta raka'a ta uku ta magariba ko ta biyu ko raka'a ta biyu ta uku da hudu da azhar da la'asar abinda suka faɗa kenan amma inda yake yake bayyana ba za ka bayyana ba malamai suka ce a'a duk an ce ka karanta aka ce la salata babu sallah illa bi qira'a su malikiya sai suka tsananta suka ce waqra idza qara'a al-imam mukhafitan waskut idza kana za'ilan ba haka bane ba sai nace waqra idza qara'a al-imam mukhafitan wa kaza idza qara'a idza kana za'ilan in ya boye ka karanta in ya bayyana ma ka karanta abin da ake so kenan abin da aka ce ka karanta kenan yasa ai malikiya da yawa sallar su rabi rabi ba su da ba su malikiya ba su amin ba su karanta fatiha ba su yin menene da menene da menene zaka ce ka karanta to saboda malamai sai suka tafi kan cewa in dai liman na bayyana sallah yana bayyana karatu kai sai kai shuru wayansu malamai sun tafi akan haka wayansu malamai kuma ahlul tahqiq suka ce a'a ko me yake kai ma za ka karanta fatiha kadai aka ce karanta ba da sura ba da sai aka ce shi kenan ya za a yi a samu musalaha tsakanin mutane malamai sai aka ce to in liman ya kabbara sai ya shuru ya lokacin da yake karanta du'a'ul istifta sai kai ka karanta fatiha an fahimta to la salata illa bi fatihatil kitabi قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن محمود بن الربيع باب السكتتين كده باب في السكتتين babin da ya zo na shiru da ake yi guda biyu in yi kabbara da in yi kaza in yi kaza قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن سمرة بن ابن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين منذ الله نشوه وجهه قدابي إذا دخل في الصلاة يفار صلى وإذا فرغ من القراءة حكم من يكر فاتحة آمين سيشروا أم فهمت؟ فأنكر ذلك إمران بن حسين شيء إمران بن حسين يتي آآشي بيسند هكذا fakatabu ila ubay bin ka'ab sai aka rubuta zuwa ubay bin ka'ab gashi nan sahabbai biyu sun samu sabani kan mas'ala kaza fakataba ilaihim an qad sadaka samura yace abinda samura ya faɗa gaskiya ya faɗa qala abu muhammadin kana qatada yaqulu thalathu sakatatin qatada ibn amas yace ai su uku ma wajeje uku manzon Allah ke shuru sak وفي الحديث المرفوع سكتتان حديث كما مرفوع وجج غدا بيوني قال أخبرنا بشر بن آدم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عمارة أو عمارة عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة ابن عمرو عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة yace Allahu akbar sai shiru zuwa wani lokaci wani zai iya karanta Fatiha ma wani lokaci ai kaga ka samu babu rigima kenan ko ka samu dama kenan ko to amma yanzu limamai ai ba sa barin wannan dama ko yana kabbara yana fara karatu to kaga ya shiga ya sa maka matsala kenan ko iskatatan hasibtuhu qala hunayha yace in ai kabbara Allahu akbar sai shuru ka dan sa'anna aka fara karatu fa qultu lahu yabna bi abi wa ummi ya rasulullah sai nace mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi fadaituka bi abi wa ummi ara'aita iskatataka baina at-takbir wal qira'a ma taqulu in kai kabbara kafin kai karatu kai shuru din nan me kake faɗa qala aqulu sai manzo Allah ce abinda nake fada shine اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج بالثلج والماء والبارد والماء البارد لغا wannan kalmomi kafin kafin limai gama fada ai kai fatiha kai to amma limamai yanzu ba sa yin wayannan duka akwai dai akan yi duwawul istiftaha da wani lokaci wanda ya ga dama zai wanda bai ga dama ba zai ba babun fi fadli ta'min babin zo na bayanin falalan da ke cikin cewa amin in limai ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin zai ce amin shi ma mu duk ce amin قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة فقال من خلفه آمين شيما ميسكتي آمين فوافق ذلك أهل السماء سيداتي دا آمين إنسو دا آمين ملائكو gufira lahu ma taqaddama min zambihi za a masa gafaran abin da ya gabata na laifin kansa ai wannan ya isa falala ko fadlul ta'min ke to ahnaf ba sa yi malikiya ma da ba sa yi قال أخبرنا النصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Iza ƙalal imamu ghairil maghdubi alaihim wala dhalin in lima ya faɗi wannan kalma, faƙulu amin, ku ce amin. fa'innal mala'ika ta taƙulu amin saboda mala'iku su ma suna cewa amin wa innal imama ya ƙulu amin liman shi ma yana cewa amin فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه لما يتي آمين ما موسكة آمين ملائكة سكة آمين أي وانا الخير نيمي يواكو باب الجهر بالتأمين باب ديزون بيّنة وآمين دي. قال أخبرنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عن أنبس عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين الفاتحة قال آمين ويرفع بها صوته يقول آمين يتغى مريسا باب التكبير عند كل خفض ورفع باب يزو na kabbara duk in za ka yi ruku'i in za ka ɗago za ka yi sujada za ka ɗago za ka tashi duk sai an ce Allahu akbar Allahu akbar shine at-takbir qala akhbarana nasr ibn ali qala haddathana abdul a'la an ma'mar an az-zuhri an abi bakr bin abd arrahman wa abi salama an abi hurayra annahuma sallaya khalfa abi hurayra sun salla bayan sayyidina abu hurayra فلما ركع ده ركوعي كبر سيتي الله كبر إذا قال الله أكبر فلما رفع راسه قال سمع الله لمن حمده ليتقو سيتي سمع الله لمن حمده ثم قال ربنا ولك الحمد سأنكم سيتي ربنا ولك الحمد ثم سجد وكبر سأن كبر يسجد ثم رفع راسه وكبر سانا يدغوت يدغ كنسا كما يجي الله اكبر ثم كبر حين قام من الركعتين da ya gama raka'a biyu zai tashi kuma zai ce Allahu akbar sun makala wallazi nafsi biyadihi na rantse da sarkin da raina ke hannunsa inni la aqrabukum shabahan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ما زال هذه صلاته حتى فارق الدنيا haka manzon Allah ke hayyabar duniya قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال أنبأنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعن علقمة عن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود manzo Allah yana kabbara in zai ruku in zai daga in zai zauna duk sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar babun fi raf'il yadaini fi ruku'i wal sujudi babin da yazo na lokacin da za a yi ruku'i Allahu akbar shi a daga hannu in za in za a yi sujada ko Allahu akbar shi a yi sujada to za a nuna Abdullahi dan Umar zai nuna inda manzon Allah ke daga hannu da inda baya daga hannu insha Allah qala akhbarana Uthman ibn Umara qala anba'ana Malik an az-Zuhri an Salim an abihi anna rasul Salim an abihi man huwa abuhu man huwa abuhu Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama kana idza dakhala as-salata kabbara wa rafa'a yadayhi manzo Allah in zai fara sallah sai ya kabbara ya daga hannayensa guda biyu masu albarka har zuwa manki baihi zuwa kafadarsa wa idza raka'a kabbara wa rafa'a yadayhi in zai ruku'i kuma sai kabbara ya daga hannayensa guda biyu wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fa'ala mithla zalika in ya dago daga ruku'i kuma sai kabbara ya daga hannayensa guda biyu masu albarka wala yarfa'u bayna as-sajdatayn aw fi as-sujudi wannan nasu shi na Abdullahi dan Umar yake manzon Allah baya daga hannun shi tsakanin sujjada guda biyu sai dai kabbara wannan shi korewa yace wala yaf'al to amma lokacin da sifatu salat ya fito 1971 sai da ta yana harkar Sheikh Muhammad Nazaruddin Albani Allah ya ji kansa da gafara ya gafarta masa sai ya tara sifatu salat sai kawo mas'aloli ciki wanda suka girgiza sharqul ausat baki daya to talibai kuma to suna son me akwai masu son albani akwai wanda ke wani ya ce wai laka amin ya albani almajiran su ke son shi waɗanda ke son su yi ma malaman su tawaye su ne mafi yawancin su suke suke suke so ba haka ba ne ba an sha gwagwarmaya an sha gwagwarmaya fi sabilillah to abubuwan da ya tattara ya faffassara yanda yake sai mutane suka zo suka zama kuma ana sallah kaman tubakawa yanzu suka musulunta ba tubaki wanda ya musulunta yanzu sai ga ana yin abubuwa kamar wasu abubuwa cikin sallah da kowa na mamaki kowa na mamaki kuma su suna ganin ai daidai suke yi an shasha an samu matsaloli da yawa an samu matsaloli da yawa wallahi mutum kana sallah da kuna sallah kafafun ka kana kasa wannan turo kafan shi ya hada da kafan ka hada da kafan ka sai su tsaya ma su bude haka eh to ka gani ko waye ce akai waye ce ai haka ba wanda ya ce a yi haka aka ce ka tsaya me ya ake daidaita sahu da me ake daidaita sahu to me ya sa kuma kafa da yatsanka da yatsashe yatsushe sun hadu to matsaloli dai suka faru da yawa matsaloli suka faru da yawa shi kansa sai da sha wahalhalu sosai sosai to amma abubuwa na yake shi yana gina su ne kan ilimi in mutum yana gina abubuwan shi kan ilimi ne ko ya yi kuskure wanda ba su san wa'annan wanda ba su san kuskure ba ne dole su su koye shi ba haka ba ne ba waye zai iya san wannan kuskure ne sai wanda ya kai shi a cikin ilimi ko ya ɗara shi ba haka ba ne ba to su kuma almajirai fa so suke su samu sabon abu su je suna yi ma malamai jafa'i eh almajirai sun kasu kashi biyu ne kowane kashi ɗaya yana da wanda yake bi ko nasara ko yahudu eh nasara saboda girmama malamai suka bautata musu ba haka bane ba yahudawa saboda jafa'i da malamai har kashe su suka yi yahudawa su suke malamai jafa'i nasara kuma su suna girmama suna biyayya ne ido rufe har suka zo suna bautata ma malamansu kowanne a cikin shari'a ta ba an hara kowanne a ciki ba abin ba shari'a ba abin ki ne a shari'a an fahimta to shi yasa duk waɗanda wayancan wani wayansu bangaren suna girmama malamansu suna yi musu biyayya har ta kai ga bauta wayansu bangaren kuma banda jafa'i farko ma babu ladabi tukuna ba a koyi ladabi ba ba koya musu ladabi ba ba su karanta ladabi ba kuma jafa'i in dai ba malamin sa bane duk wani malami zai mishi jafa'i ba abin da ya mishi zafi har ya zo yana yi ma malamin nasa ma jafa'i an fahimta to shi yasa sai al'amura suka rikice ma kowa littafin da mutum nan ci sabin ke sabin muke ci karanta mabani ba ba na ba ku labari ba wannan yaron ba mun tashi karatu biyu ke malam aibo ba ma jin kana maganan shehul albani kaza kaza kaza sai na kama hannun shi muka je gida me yake sai na ɗauko littafin silsilatu sahiha wa da'ifa na bude na ce kaga 1970 da shi kenan 1971 yace wallahi ba haife shi ba lokaci na bude a lokacin mun gama mun karanta mun yi taliki mun ja layi mun ja layi mun ja layi ba haka bane ba tun daga nan kuma sai jikin shi ai mu ba ma jin kana kiran shehul albani ta muke baka san shi bane yaya za mu je mu yi karatu muka hadu da manyan malamai muka yi karatu wajensu muka muka bi su gida muka yi komai da komai muka zo muna karantarwa tukun kuka tashi kuka je kuka yi karatu duk wanda suka je su yi karatu sun je su yi karatu lokacin muna karantarwa haka yake mara sai su je su karanta abin da su zo kuma sai zo su fi mu kenan ba mustahili ba ne malaman da muka tarar da su wallahi ba duk suka tarar ba san su ba ba san su ba da yawan su albani suna jin sunan shi ne kafin su je shehul albani ya rabu da jami'a da jimawa shehuwa ne malami wa ne kaza kaza kaza shehu Muhammad Lamin Shinkiti ni na zauna cikin darasin shi kullun cikin azumi muna zama muna jin karatu dukkan su kafin su je shehu Shinkiti ya rasu don shehu Shinkiti Allah jikan shi ya rasu 1974 ko 4 ko 5 1974 duk wanda suka je bayan 1980 suka je karatu duk wanda suka je karatu bayan 1980 suka je karatu to sai suka je suka yi karatu suka dawo suka fi kowa kuma to shi yasa komai sai ka koyi ladabin shi sai ka koyi ladabin karatu ladabin ilimi to ko duk a komin kankanta abin da ka karanta sai ga Allah ya sa maka albarka amma hayaniya da rigima da wanda duk kai baka ba malamin ka bane ka zage shi ka faɗi duk abin da kake faɗa to me kenan kake yi babban fitinan da ta same su shine to wane da wane waye fi ilimi duk sa'an wannan wannan mas'alar tun kan Shehu Usmanu nake nake nake musunta wanda duk da shehu da shehu usmanu da abdullahi wa yafi ilimi sun ce a wannan tambaya ai babu kunya a ciki ka taba jin shehu abdullahi shehu abdullahi kala kala shehu na nuru zaman shehu abdullahi haka yace kala shehu na nuru zaman bai taba hada kansa da shehu da shehu usmanu bin affan usmanu dan fudiyo ba amma da suka zo saboda karatun boko da karatun menene waɗanda ba a san darajar malamai ba Sheikh Usman shi ne babban malami shi ya kafa Abdullahi kanin sa shi almajirin shi ne Muhammad Bello dan shi ne kuma almajirin shi ne ai to da Shehu da da Abdullahi wa ilimi kai Abdullahi fa ai abinda zaka auna cikin tambayan da wanda ya fi ilimin da wanda aka fi ilimin duk sun fi ka to me matsayin ka ciki wanda aka fi ilimin ya fi ka ya ninninka ka to me amfanin wannan tambayan fitina ce kawai ake zuwa saboda an yi boko in an zo za a yi phd ko masters ko profene ne a wai naqdul ilimi wai sai a zo kowa ka faɗi abin daidan shi da kuskuren shi ka yi menene da menene duk in wanda kake ba wai ana goyon bayan abdullahi na gondo bane ba a'a abin kanshi ake so a raunata a lalata shi a bata shi in ba haka ba wanda kake mara ma bayan ya fi ilimin abdullahi na gwandu bai taba cewa usmanu ba sai dai qala shaykhuna nuru zaman ina ma na qala shaykhuna nuru zaman girmamawa tun nan ce ce wannan tambayar kuskure wannan kuskure kuke yi kuskure kuke yi shehu usmanu shi ya kafa jama'arsa kuma shi ne malamin shi ya karantar da su karatun da suka yi wajen shi suka yi to me ya amfani kuma cewa waye ya fi waye ya fi wanda aka fi shi ya fi ka to me to me ce to shi yasa ana son karatu sai an yi ladabi sai an koyi ladabi to sa'an nan sai a koyi karatu shi a samu albarka a ciki an fahimta wannan muhammad nur ne ai sheikh saif nur saif to sheikh saif babban malami ne yana zuwa masallacin annabi da durowa din shi da littafin buhari sai almajirin su zo zauna ya yi karatu adadin zaman shi madina sai koma makka to she nur saif ya zo zai phd game da imamu malik wata fitina kuma da ta tashi ne mutum yana madina ko yana saudiya zai phd game da malik sai ya je ingila za shi ingila ya karatu phd game da malik sheikh muhtar ya ce zai muhtar shankiti a babban fa ba yaron ba ya ce mutum na madina zai phd game da imam malik kuma ya tashi ya je ingila mai ingila aka sani game da imam malik ga abu cikin gida to haka suka zo suka lalata tsarin rayuwar da sunan boko shi yasa babu albarka ba girmama na gaba ba komai komai a su kuma su je su gama a lalace system din tsarin na ilimin duk ya lalace ya shirire ce Sheikh Nur Saif dan shi zo ya to za shi zai je ya rubuta PhD game da Imam Malik yace to littafin ka na PhD in dai ba cewa za ka kal imamu malik rahimahullah kaza kaza kaza bai za ka ce kala maliku kamar yadda ya tura kada littafin ka ya shigo gidana eh akwai rashin kunya a ciki akwai rashin mutunci akwai rashin girmama na gaba a ciki kala maliku kuma a rubuce dan shi ne ce in za ka je littafin ka ka ɗauko kala maliku kala maliku kada ya shigo gidana in za a kira sunan imam malik shi an kira da shi a bashi mai full title ke da sai a bashi a bashi girma a bashi girman shi yadda ya dace qala al imam malik imam dar al hijra imam malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala kaza kaza kaza kaza kaza wannan tsari ne na tura shine aka dauko jami'o'i duk ake yi jami'o'in duk kuma suka zo ba su da albarka kowace shekara za a fitar da ɗalibai dubu kaza kuma duk malamai ciki ba za su fi uku ko hudu ko biyar ba a takura a takura su ma su shiga cikin takura duk abin da mutum yake so ya samu PhD masters PhD ya samu ya zai zama professor to har ai a kai karshe kuma mutum ya zo kuma me yake ba shi ya rasa me zai yi a duniyar nan ba wanda zai zo ya gaishe shi yana zaune kaman kaman almajiri kaman mai gadi saboda me ya yi mugunta ya yi mugunta ya yi mugunta shekara ashirin talatin yana wahal da 'ya'yan mutane ya kada su ba su fadi ba ya kada ka manta Allah da ya ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ina ma'ana Allah baya bacci baya gengedi yana kallon kowa yana kallon duk abin da ake yi yana kallon ka duk abin da kake yi yana kana kana wahal da 'ya'yan mutane sai ka yi iya abin da za ka yi ka gama sai kai ma ka zo rayuwar ta yi maka kunci ta yi maka wahala ka rasa me kake ciki to shi kuma ka'ida na wannan lokacin da ka kai yayi kyau kana gino shi ne daga baya shartun nihayati tashihul bidayati wa faqidu sharti bil mashruti la ya'ti in kana son gaban ka yayi kyau daga yanzu kake gina shi ba ba sai ka kai lokacin zaka gyara zaka gyara wannan ba an fahimta ce sa tun da wuri ake gyarawa ake shafin fida ake shara ake sai ka zo ka girma ga ka girma lokacin da ba za ka yi komai ba al'amari Allah ya hore maka komai Allah ya sauke maka komai amma ka takura ma bayan Allah ƴaƴan mutane sai aka waye gari gashi karatun shiga makaranta wahala karatu wahala fita makaranta wahala zuwa NYS wahala samun aiki wahala in ka samu aiki kuma fama da albashi wahala duk rayuwar cikin wahala ake duk rayuwar cikin wahala ake kamata ya duk malamin jami'a kamata ya sani ba aikin da ke kanka bane kaje ba ba aikin ka ne kaje kana wahal da yayan mutane ba aikin ka ne ka koyi ilimin yadda ya kamata ka iya in ka je aji ka koya ma ɗalibai yadda za su iya malaman su akwai masu fahimtar kuskure akwai bambanci tsakanin in je in nuna musu na iya da in je in nuna musu su ma su iya wanne ne ake so a koya musu su iya amma dan ka je kana kai kawo kana gadara kana ji kana kana tsoratar da su da boko da turanci da menene aikin banza da wofi kai ba saboda wannan aka gina jami'a ba saboda wannan ake kashe kuɗi ba saboda wannan aka turo su su zo su gani ba da abin da aka turo su su gani a'a ka nuna musu su iya in kai ka iya ka koya musu suka iya ya za a ce sun fadi jarrabawa ba za su fadi ba ba za su fadi ba amma ka zo a yi ta ji da kai ana girman kai a je a dawo ɗalibai na tsoro saboda mai maki da kake rike da shi nasu a hannu kan ba maki wallahi ko kallon ka ba za su yi ba to me amfanin ka a wajensu abin da ake so malamin jami'a in an sani in ba sani ba a sani yanzu ka koya ka iya in ka zo ɗalibai na gaban ka ka yi ƙoƙarin yadda za su iya ba ka yi ƙoƙarin ka nuna musu ka iya ba kai ka koya musu yadda za su iya to kasa ta ci gaba kenan makaranta ta yi alfa ta duk abin da ake kashewa makaranta ya yi daidai kenan saboda ka koya musu sun iya su ma za su je su koya ma ya iya wannan shi ma ya iya shi kenan shekaru kaɗan za ka zo kaga in kano ana kera mota za ka zo kaza ana kira kaza ga son kurmi ana kira daidaita kaza amma kowa na wahal da kowa ai an ba haka ba yaushe za a yi kullum malaman jafiya suna yajin aiki me amfani yajin aiki saboda me wai hukuma ta ba su kudin tafiyar da jami'a hukuma kuma ta ce babu kudi ko ba za ta bayar ba to in ba a ba da kudi ya za a tafiyar da al'amura ya za a yi bincike ya za a iya ya za a yi murabu da waɗanda komai sai mun je mun yi wajen su kowa na karo da kowa saboda kowa kan kuskure yake an fahimta ka iya ka je ka yi mai ka koya masa ya iya to shine gwaninta ka isa kenan sai a jinjina maka ka isa kenan amma baka iya baka je kana tare mishi hankali ko ka ka iya ka je kana mishi kana nuna mishi kai ka iya amma baka da yadda zaka yi kai mishi iya to me zai harfa da wajen raba قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال أنبانا أبو خيثمة قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعن علقمة عن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود منكر التوانا باب في رفع اليدين في الركوع والسجود منكر التوانا ها أه؟ قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الهويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يهاذي أذنيه منذ الله زي كبر زي كبر زي كبر يدقى هنوس حرس زي سيدي لكنا ينسى مسؤال البركة وإذا أراد أن يركع إن زي ركوي wa iza rafa ra'sahu min ar-ruku'i haka kuma in zai dago daga ruku'i qala akhbarana sahal ibn hammad qala hadathana shu'ba ana amr ibn murra qala hadathani abu al-bakhtari bakhtari aw al-bakhtara eh ana abd al-rahman al-yahsubi an wa'il an wa'il al-hadrami annahu sallama ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه عند التكبير ويسلم عن يمينه وعن يساره زي سلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن يساره كو مالكية جسوي عن يمينه كو lokacin da abban ya yi zafi zafi ta yi zafi in kai assalamu alaikum wa rahmatullah sallan ka ta yi in ka sake ta biyu assalamu alaikum wa rahmatullah sallar ka ta ɓaci ka taɓa ganin jahilci irin wannan sai wani mahalami ya ce in ka yi sallama ta farko ta biyu ko alwala ka ce ta warware sallar ka ta yi balle ka yi sallama قال قلت حتى يبدو وضح وجهه قال نعم nace yayi sallama dama da hagu har hasken fuskarsa ta bai mana a gan wayanda kenan su ga hasken fuskan wayanda kenan su ga hasken fuskan assalamu alaikum wayannan ai za su gani ko assalamu alaikum wayannan za su gani ko biyu kenan yake babu man ahaqqu bil imama ban ji ba? man a haƙu bil imama? so اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم